ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة هدو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة نادى هكرا دبو دا دا هدو دا أربعين دا أكو wanda ya zo daidai da tara ga watan a Gregorian kalanda 2021 wannan shi ne ɗinmu na hamsin da hudu daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin alwajiz fifiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babin da ke magana akan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama babi yana siffanta mana yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake gudanar da ibadarsa ta sallah wannan babi kusan mun zo ƙarshe to sai malam yayi wasu maganganu guda biyu zuwa uku wanda kuma dama akwai wasu makararun guda maganganu guda biyu su ma zuwa uku sai muka hada su gaba daya muka yi musu darasi kwaya daya a satin da ya wuce yau kuma za mu yi musu darasi na biyu wannan maganganu kuwa su ne na farko dama akwai magana dangane da jilsatul istiraha wato zaman da ake yi a raka'a ta farko kafin a miƙe zuwa raka'a ta biyu da kuma raka'a ta uku kafin a miƙe zuwa raka'a ta hudu wanda wannan zama malaman fikihun musulunci kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa suna kiransa jilsatul istiraha wato zaman hutu amma a zahirin gaskiya wannan magana kusan suka ce ga wannan zaman shi kanshi domin ba zama ne na hutu ba a'a zama ne na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka kira zaman da zaman hutu to kamar kana cewa an gaji kenan to kuma gaskiya mu ba mu gaji ba ba mu ga abin da zai gajiyar da mu a sallah raka'a hudu ba ko ba haka bane jama'a to saboda haka zama ne na sunna to mutane da yawa ahlus sunna ne hakika amma suna da kokonto da shakka dangane da wannan zama an yi ta taburza da mutane da yawa an yi ta musu da wasu sun ki su yadda da wannan zama to da karatu ya zo kai muka ce ya kamata mu tsaya mu ɗan yi bayani daidai abin da Allah ya sanar da mu dangane da wannan zama mun kawo maganganu da dalilai da suka tabbatar da wannan zama akwai shi a sunnar manzan Allah abin sha'awa da burgewa shine tun daga ranar da ne wannan magana har yau ba wanda ya mun inkari ko miskala zarratin akan cewa abin da na faɗa ba haka yake ba har yanzu ba a samu wani yayi shahadar kuda ko ya bugo waya ko ya zo ya ce kwata-kwata shi bai yadda ba har yanzu ba a samu ba falillahi alhamdu wal minna ba dabaran mu bace wallahi ni'ima ce ta Allah ita gaskiya dama guda ɗaya ce daga kinta kuma sai bata wa ma za ba'dul haqqi ba'dul haqqi illa dhala ba wani abu bayan gaskiya sai bata mas'ala ta biyu shine mas'ala ta dunkula hannu a sallah mas'ala ta dunkula hannu a sallah wanda malamai suke kiransa al-ijnu wato dunkula hannu a sallah yayin da za a yunkura a tahi zuwa raka'a ta biyu da ta uku da ta hudu duka ana so mutum ya dogara a kan yatsunsa ya dunkule su ya tashi mun yi bayanai a baya nan ma muka zo da dalilanmu da suka nuna tabbacin wannan zama ya tabbata an dunkula hannu ya tabbata a sunar manzan Allah har ma muka ce akwai waɗanda ba ahalus sunna ba su suke cewa mutum idan ya tahi zai miƙe a sallah ya shimfiɗa hannunsa muka kawo maganar kumaini a cikin tahrirul wasila ko a cikin alhukumatul islamiyya cewa in dai kai mabiyin shi'a ne to in za kana sallah in ka zo za ka yunƙura ka tashi karka yadda ka dunkula hannunka wanda wannan sai yake nuna cewa wannan dunkula hannu ba mazhabar shi'a bane ashe mazhaba ce ta sunna har ma yake cewa wa hadha khilafu mazhabina wannan dunkula hannun ya saba wa mazhabinmu to shi ma mun zo mun yi bayani akan tabbacin cewa ana dunkula wannan hannu a miƙe mas'ala ta uku ita ce mas'alar siyagut tashahhud sigogin tahiya tahiyan nan muka ce nau'i ɗai ɗai ɗai ɗai ne har guda biyar to satin da ya wuce mun kawo tahiyoyin nan gaba ɗaya an gane ku akwai tahiyar abdullahi ɗan mas'ud akwai tahiyar abdullahi ɗan abbas akwai tahiyar abi musa al'ash'ari allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a cikin jannatul firdausi akwai tahiyar abdullahi ɗan umar ɗan khattabi allah ya haɗa mu da su a aljanna akwai kuma tahiyar nana aisha allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi waɗannan sahabbai duka sun rawaito tahiya daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ce mas'ala ta hudu mas'ala ta biyar ita ce matsala dangane da cewa idan an zo ta hiya maimakon a ce assalamu alaika ayyuhan nabi muka ji cewa abdullahi dan masa'udu ya ce da suna faɗin haka lokacin annabi muhammadu na raye to amma da bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya rasu sai suka koma suna cewa assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh mun karanto wannan ruwaya mun karanto magana abdullahi dan mas'udu akan wannan ina jin haka ne ko sannan muka ji na aisha ma ta kasance tana karantar da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tahiya idan ta zo gurin assalamu alayka ayyuhan nabi sai ta ce ku ce assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ka kawo magana wani daga cikin malamai in ban manta ba imamu shafi'i ko imamu ahmad ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu yake cewa wannan kaga ya nuna cewa assalamu ala nabiyyi ba abu ne wanda sahabbai suka kirkira akan kansu ba a'a sun karance shi ne daga karatun annabi muhammadu cewa idan annabi ya rasu su koma suna cewa assalamu ala nabi ina jin mun kawo wannan to sai mas'ala ta shida wacce ita ce ta ƙarshe ita ce matsala ta salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda watakila yau darasinmu gaba ɗaya a kanta zai ƙare insha Allah ta'ala za mu faɗi sigogin salati ga annabi kuma za mu faɗi wasu masail guda biyu zuwa uku dangane da wannan sigogi na salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna masu neman agaji da kuma taimakon Allah sai mu ce as-salatu ala nabiyyi wa mawdi'uha wa siyahuha salati ga annabi da matsayinsa da kuma sigogin yanda ake yinsa littafin da ke gabana kamar yadda wancan sati na faɗa muku hina littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka tareha bi aynaka na Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama tafi na 164 zuwa inda za mu tsaya insha Allah ta'ala malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghayrihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yi wa kansa salati ko ala nafsihi yana yi wa kansa da kansa salati an gane maganar da kyau ko a fit tashahhudil awwal a tahiya ta farko wa ghairihi da ma tahiyar da ba ta farko ba waɗannan abubuwa da ake cewa mutane su dinga yi in sun zo tahiya na farko bayan sun yi tahiya su yi menene salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu bayan sun yi salati su yi menene su nemi tsari daga abubuwa guda nawa guda hudu na uku bayan na biyu bayan sun yi wannan na uku su yi menene su roki Allah wasu alkhairai na duniya da suke bukata ko na lahira ko to waɗannan abubuwa da muka ambata cewa ana bukatar mutane su dinga yin su to ba an ce ne a dinga yin su a iya tahiya ta ƙarshe ba a hatta a tahiya ta farko ana da buƙatar a yi su sai dai malamai suka ce ba wajibi ba ne yin waɗannan abubuwan a tahiyan farko amma wajibi ne yin su a tahiya ta mai ta ƙarshe za ku yi mamaki da kuka ji na yi amfani da kalmar wajibi ƙwarai da gaske akwai malaman da suke ganin ma waɗannan abubuwan idan baka yi su ba har ka idar da sallah to baka da sallah har ka idar da sallah bayan ka yi tahiya ba ka yi salatin manzan Allah ba bayan ka yi tahiya ba ka yi ta'awuzi daga abubuwa guda hudu ba bayan ka yi tahiya ba ka roƙi wani alherin Allah a gurin Allah ba har ka idan da sallah suka ce baka da sallah kenan yin su ya zama mai kenan ya zama wajibi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko aƙalla wannan ya kamata ya nuna maka ashe in ma bai zama wajibin ba yadda wasu su ma malaman suka ce aƙalla abubuwan suna da ƙarfi wajen a gudanar da su a sallah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko balantana an ɗauki waccan fatawar zai zamanto sallar ma gaba ɗaya in ba ta samu waɗannan abubuwan ba ba da cika ba ina fata ana fahimtar magana saboda haka a takaicen takaitawa malam ya ce wa ghairihi da ma ta hiyar da ba ta farko ba ana so a yi salati ga annabi annabi yakan yi haka jama'a ana fahimta na da kyau ko sai ya ce wannan magana da ya faɗa ɗin sai ya ajiye mata namba ya ce akharajahu ibnu abi shayba al-imam ibnu abi shayba ya fitar da wannan magana was-siraj abu awana kaifi sahihihi wa nasa'i da kuma nasa'i cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ainihin wato yin tahiya ko salati ga annabi a tahiyan farko da kuma tahiya ta biyu sai malam yace wa sanna zalika li ummatihi annabi muhammadu ya sunanta wa mutane yin salati a cikin sallah a tahiya ga al'ummarsa haifu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi shin da ya umarce su da su dinga yin salati a gare shi bayan sallamewa a gare shi shi ma sai ya ajiye nan ba yace faqad qalu ya rasulullahi sahabban annabi Muhammad sun tambayi manzan Allah suka ce ya manzan Allah alimna kaifa nusallimu alayka ai fi tashahhud mun fahimci ya zami maka ainihin wato sallama a gare ka idan an yi tahiya an gane fa kaifa nusalli alayka to amma salati kuma ya zami maka a cikin tahiya qala sai annabi yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad dash dash dash al hadith malam sai kawo sai datse hadisin sai ya ɗige-ɗige guda uku wanda yake nuna bai kawo hadisin cikakkensa ba an gane ko? to sai malam ya ce falam ya kusa tashahudin duna tashahudin don haka sai annabi bai keɓance tahiyar kaza ban da tahiyar kaza ba na fata kun fahimta ya ce kawai ku yi min salati a tahiya sai bai ce tahiyar farko ko ta mai ba ko ta ƙarfe ba sai malam ya ce fafihi dalilun alama shari'iyyati salati alaihi fi tashahhudil awwal aidan wa huwa madhhabul imam shafi'i kama nassa alaihi fi kitabihi yace to kaga wannan dalili ne da kan cewa ashe ana iya yin salatin annabi a tahiyar menene tahiya ta farko kamar yadda ana yin sa a tahiya ta biyu yace kuma wannan ita ce maganar da Imam Shafi'i ya tafi akanta a cikin littafin sa mai suna Al-Umm Allah ya ji kan Imam Shafi'i ya hada mu da shi a cikin Jannatul Firdaus sai yace wa huwa sahihu inda ashabihi kuma wannan magana ita ce ingantacciya a gurin ɗaliban Imam Shafi'i kama sarraha bihi an-Nawawi fil Majmu' kamar yadda Imam an-Nawawi ya bada wannan fatawa a cikin littafin sa Al-Majmu' ya ce ya tabbata a yi tahiya a yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi salama a tahiyan menene tahiyan farko tahiya na biyu kan ba mu da tantama ko shakka aiko amma yanzu malam yana faɗa mana tabbacin yin azunan salati ga annabi a tahiya ta ainihin wato farko an gane ko wastazharahu fi ar-rawda kuma ya ƙara fito da magana a cikin littafin sa mai suna ar-rawda ina fata an fahimta طبع الكتب الإسلامي وهو اختيار الوزير ابن حبرة الحنبلي في الإنصاح في الإفصاح الوزير ابن حبرة الحنبلي أتين الإفصاح شما يتفأك ونن مغانا كما نقله ابن رجب في نيل, في نيل الطبقات fi zailu tabaqat kamar yadda al-imam ibn rajab ya fitar da wannan magana a cikin littafin zailu tabaqat wa aqarrahu kuma ya tabbatar da hi wa qad ja'at ahadithun kaseeratun fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud hakika hadisai da yawa sun zo inji malam muhammad nasiruddin albani dangane da yin tahiya ga annabi mu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa fiha aidan at-taqsisul musharu ilayhi bal hiya ammatun tashmulu kullu tashahhudin wato babu dalilin da yake nuna cewa ai atahiya ta biyu kar ai atahiya ta farko yace gaba daya ana yi a kowace tahiya wa qad awradna fil asli ta'aliqan hakika mun kawo ta'aliki a cikin asalin littafi dangane da wannan magana walam awrad shay'an minha fitar fitar li'annaha laysat ala shartina ma'ana dai malin ya ta kawo maganganu da suke nuna tabbacin wannan magana a cikin wannan littafi nasa cewa ya halatta a yi tahiya ko a salati ga annabi a tahiyan farko da kuma tahiya ta ne ta biyu to shi kenan sai malin ya ce wa allamahum anwa'an min siyagi salati alaihi sallallahu alaihi wasallama kuma muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa sigogin yin salati a gare shi nau'i daban-daban wanda ake yi masa don haka sai mu tsaya mu ji wannan nau'i na farko da yanzu za mu karanta mu ji wannan nau'i na farko daga wane ne ya ce na farko ga siga ta farko allahumma salli ala muhammadin ya Allah kai salati ga annabi Muhammad wa ala ahli baitihi kuma Allah kai salati ga iyalan gidan annabi Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kuma Allah kai salati akan matansa da zurriyarsa kama sallaita ala ali ibrahim ba ahli ba ali an gane magana da kyau ko kamar yadda kai salati akan alayan annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai abun godiya ne kuma kai abin yabo ne wa barik ala muhammadin allah ka yi albarka akan annabi muhammad wa ala ali baitihi to anan kuma sai aka cire ahalu sai aka sa ali ina fata an fahimta haka nan kuma akan iyalan gidansa wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi da kuma matansa da zurriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka akan alayen annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai Allah abin yabo ne kuma abin jinjinawa ne abin abin bege ne ina fata kuna fahimta to kaji siga ta farko bari in maimaita ta ba tare da fassara ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wataƙila za ka ce kai tun da kake ma baka taɓa jin irin wannan sigar salatin ba ko to wannan shine sigar salati na farko da ya tabbata a dinga yin sa ga manzon Allah ina fata an fahimci magana to kaga kamar yadda na sha faɗa rahin sanin irin waɗannan abubuwan shi ke sa wataran idan ka ji wani yana magana a kai sai ka ce jahilin banza kai kuma baka san kai ne na wofi ba ina fata an fahimci magana yi saboda abu ne shi yake faɗa wanda yake tabbatacce kai baka sani ba to shikenan tunda baka sani ba wai yanzu mutane a gurin su ban sani ba to ba ilimi ba ce ba ma'ana in ban san abu ba to duk wanda ya kawo shi sunansa ba ilimi ba to wannan ai ne tsantsar jahilci ai ai abinda baka san shi ba idan ka san shi abinda yanzu ya kamata kai shine kai kokarin ya tabbata yadda ka ji shin nan ko bai tabbata in ya tabbata to yanzu ka samu ƙarin menene ilimi idan bai tabbata ba sai ka wance kalar da hida ma kana da tabbatacce a hannunka sai ka ci gaba da aiki da shi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka wannan salati ya tabbata bari mu ji yadda aka yi takhrijinsa da kuma yadda ya bayyana wannan hadisi dai a al'imamu abu awana ya fitar da shi haka al'imamu abu dauda ya fitar da shi haka imamun turmidi ya fitar da shi da wasu daga cikin malaman sunna duka sun fitar da wannan salati kuma tabbatacce ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane magana da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ainihin wato yin salati da wannan salati yana ainihin wato yi wa kansa salati da wannan ainihin wato salati din Allah madaukakin sarki ya hada mu da manzon Allah a cikin jannatul firdausi to kaga wannan kenan imam tahawi ya fitar da wannan abin nan ainihin wato salati din haka za a shaykhani bukhari da muslim amma su sun kawo duna ahali baitihi ba su kawo da maganar ahali baitihi ba amma dai sun kawo kwatankwacin wannan salatin su a ruwayar su babu ahali baitihi an gane magana da kyau ko sai salati na biyu shi kuma shine kusan wanda kowa ya saba shine Allahumma salli ala Muhammad Allah kai salati akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati akan annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma alayen annabi Ibrahim innaka hamidun majid lalle kai abun godiya ne kuma abin girmamawa ne Allahumma barik ala Muhammad Allah kai albarka akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai albarka akan annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma alayen annabi Ibrahim innaka hamidun majid lalle Allah kai abin godiya ne kuma ainihin wato abin girmamawa ne yanzu kaga idan ka lura da bambancin da ke tsakanin wancan salatin da wannan akwai bambance-bambance da yawa a cikin wancan akwai ahali baitihi a nan ko babu ahali baitihi kwata-kwata ina fata an fahimta a cikin wancan akwai wa'ala azwajihi wa zurriyatihi ko amma a wannan babu wa'ala alihi wa binnan wa'ala azwajihi wa zurriyatihi ina fata an fahimta a cikin wancan cewa aka yi kama barakta ala ali ibrahima ba a ce kama barakta ala ibrahim ba ina fata kuna fahimta alayan aka faɗa amma a wannan salatin kuma an ce kama barakta ala ibrahima kamar yadda kai albarka akan shi kanshi annabi ibrahim din sannan aka ce wa ali ibrahima na fata kuna fahimta to wannan salatin galibi shine mutane suka fi iyawa shine kuma suka fi yin sa a cikin ainihin wato salatansu da suka ainihin wato kwaikwayo suke ainihin wato abin nan na fata an fahimta to shi kuma wannan salati wa ya rawaice shi kamar yadda muka ji shi din nan waye ne ya rawaito shi to wanda ya rawaito shi bukhari imam al-bukhari ya rawaito imam an-nasa'i ma ya ainihin wato fitar da shi a bukhari muslim ya rawaito nasa'i ya fitar da shi a cikin amalul yawmi wal laila ina fata an fahimta wa ibn manda al-imam ibn manda ma ya fitar da shi an gane magana da kyau ko sannan malamai sun haɗu akan ingancin wannan salati da muka ji yanzu cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ai an ji ko to wannan salati sananne ne tabbatacce ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na farko kenan yanzu mun ji salati na nawa na biyu wanda ya tabbata daga manzan Allah sai kai kokari ka haddace kowanne sai salati na uku shine shi kuma yazo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid shi kuma wannan bambancinsa da na baya guda ɗaya ne tak ban san waye gano min ya leƙo tanɗin lahensa ya hango madalla ga wani can ali wa'ala wa'ala ita ce kaɗai a wannan babu wa'ala sai dai wa'ali maimakon wa'ala ali sai aka cira ala ɗin sai aka sa ali saboda haka in kana so ka yi wannan sigar abinda kaɗai za ka cire shi ne ala jama'a kun fahimci magana wancan shi ne allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun maji to a nan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ce ala amma in ka zo kan ibrahim ba za ka ce wa ala ba sai ka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid yanzu kenan idan ka gane wannan bambancin ala din kade akan ibrahim in ka koyi wannan ka koyi wancan ka iya siga salati guda nawa guda biyu jama'a ko kun san akwai karancin mai da hankali akan addinin mu nan yasa ba mu iya abubuwa da yawa ba amma dan Allah ne abun wahala a cikin wannan kawai ɓangaren annabi ibrahim in ka zo maimakon ka ce wa ala ali sai ka cira ala ɗin sai ka ce wa ali kawai shi kenan amma ɓangaren annabi muhammad ka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ɓangaren annabi ibrahim in ka zo sai ka ce wa barik ala ibrahim wa ali ibrahim shi kenan kawai bambanci azunna annakum gayanaitum jiddan jiddan jiddan jiddan ko to wannan shine bambancin su da wancan wannan shine sigar salati na ainihin wato nawa a na ainihin wato uku an gane magana da kyau ko shi kuma bari mu ji wane ne ya rawaito shi shi wannan salati a Ahmad ne ya rawaito shi wannan sa'i da al-Imam an-Nasa'i wa abu ya'ala da al'imamu abu ya'ala fi musnadihi a cikin musnad na abu ya'ala bi sanadin sahihin hima da sanadi menene ingantacce na fata kun fahimci magana muna faɗin wannan ne da takhrijin wanda ya rawaito da kuma tabbacin inganci saboda duk wanda ya ji bai yadda ba sai ya je ya bincika aiko eh sai ya je ya bincika sai ya zo shi kuma ya faɗa mana wanda ya inganta saboda haka wannan hadi wannan salati ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bambancin su da wancan na baya kawai bangaren annabi Ibrahim sai ka cire wa ala sai ka sa wa ali kawai shikenan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانتن كينا إن wannan ne kuma sai kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد shikenan kawai bambancin su kenan Allah ya shiryar da mu ya datar da mu ya bamu ikon aiki to sai salati na hudu daga cikin salatan da suka tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi shi kuma kamar haka Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi ka taba jin wannan salati na fata an fahimta Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim an gane ku ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid
tun da muka fara salatan nan kun ji nabiyil ummi in ba a wannan ba ba ku ji ba tun da muka fara salatan nan kun ji fil na in ba a wannan ba to jama'a sai kaga mutum ya zo zai wa abu dawud haka al-imamu abu dawud ya fitar da shi wan nasa'i imamu nasa'i ya fitar da shi wa sahahahu al-hakim an-naisaburi al-imamu al-hakim an-naisaburi ya tabbatar da hadisi ne ingantacce salati ne tabbatacce daga annabi muhammad bari sake maimaita shi اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ina fata kun fahimta wannan shine salati na hudu sai salati na biyar Allahumma salli ala Muhammadin abduka wa rasuluka shi ma ka taba jinsa yanzu ke nan da aka karanta ku eh wani yace ya taba ji aka ce me ce yanzu da ka karanta malam an gane ko wallahi jama'a shi yasa yana da matukar muhimmanci karantar da mutane sunna ko ma wata sunna ce in dai ta tabbata to a karanta wa mutane ita in ba haka ba in ba haka ba to da haka ne zaka ga ranar da wani ya zo da wani abu wanda tabbatacce ne sai a ce ya zo da sabon addini amma abin nan yanzu da Allah abin da ya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sabo ne shi ya kamata ya ce ma sabo ko kai ya kamata ka ce mar sabo shi ne zai ce maka sabo don kai baka wuce shekara talatin da biyar ba in an maza da yawa ka kai arba'in dattawan mu hamsin da biyar zuwa sittin zuwa saba'in su malam salu ko ma salu ka kai saba'in ne to kaga ko malam salihu ba zai cewa hadisin nan bako bane ba ko ba haka bane saboda hadisin ya girme shi da kusan shekara dubu ɗaya da ɗari uku da talatin in yana da shekara saba'in kenan a kan makarna eh ina ganin ka zai zai kai saba'in kai kan ya za ka je a ina a gombe mana Allah shi ne da mu saboda haka kaji tabbataccen hadisi ne to shine Allahumma salli ala Muhammadin abduka wa rasuluka abduka wa rasuluka kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abduka wa rasuluka na fata an fahimta wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim shi kun babu ma innaka hamidun majid da gaba ɗaya. duk innaka hamidun majid din sun zo a waɗancan sigogi kusan guda uku amma shi wannan na biyar ba ma innaka hamidun majid din su kuma a waɗancan sigogin duka babu abduka wa rasuluka haka ne amma shi kuma a nan ya zo da abduka wa rasuluka kun fahimci maganar da kyau ko to wannan shi kuma sigarsa kenan اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما شكينا سبيك فإنك حميد مجيد جماعة كم بينتا شيكم ويرويتو شي نفرقو بخاري يرويتو لنا حديث بخاري نبي نسائي imamu tahawi ya fitar da shi imamu ahmad ya fitar da shi isma'il al-qadi a cikin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama shafi na 28 ya kawo shi at-tabaqatul ula safha na 62 at-tabaqatul thaniya tabaqul kutub al-islami bi tahqiqi da tahqiqin da kimalan ya masa duka ya tabbatar da wannan hadisi tabbatacce ne ingantacce ne ya zo a cikin bukhari ya zo a cikin nasa'i imamu tahawi imamu ahmad isma'il al-qadi duk sun fitar da wannan hadisi wannan shine sigar hadisi na nawa na biyar ko eh abin nan sigar salati na biyar jazakumullahu khairan sai sigar salati na nawa na shida shi kuma gashi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما كما كنت على آل إبراهيم كما باركت سوري كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد an gane in ka lura za ka ga ya bambanta da salati na biyu wanda shi ma akwai azwajihi da zurriyatihi amma akwai bambanci tsakaninsa da wannan ali amma anan akwai wa ala ali na fata an fahimta shi kuma wannan wa ya rawaito shi imam bukhari da imam muslim da imam nasa'i suka rawaito shi duk fa kaji karatun a bukhari da muslim su ba mutum kawai sai taurare ya ce ni bai yadda ba sai siga na bakwai na ƙarshe shine allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali wa ali ibrahim innaka hamidun majid ka san akwai wanda baka tsanci kama sallaita wa rahimta wa ba hadda wa rahimta to gaba ɗaya kalmar wa rahimta babu ita a cikin salatin annabi muhammad kaf gaba ɗaya yanzu gashi mun gama karanta babu sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim to babu kwata kwata babu sayyidina in dai siga salatin annabi ne wanda aka rawaito daga gurinsa to babu kalmar sayyidina kwata kwata babu kalmar wa rahimta wa kaza wa duk babu wanda aka haɗo kalmomin ma shine wannan salatin nagari ne shi ma kuma cewa aka yi kama sallaita wa barakta iya su bi kalmomin nan kadai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sai aka ce kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid shine bambancin da ke tsakanin su da wancan jama'a kuna fahimtar magana da kyau wallahi zan yi azami mu je mu koya fa Allah ka jefa koye su in ba ka da inda za ka same su ka je ka sayi littafin a hakamar jana'iz kadai dan ka koyi salatin annabi ai kana zuwa gurin rental ka ce a baka sangayatu munafikin Allah ba ba haka bane ko kuma ka kama arewa 24 series ka kama labari na ko gidan badamasi da Allah wadar wannan badamasi wannan badamasi ya kawo mutane bala'i wallahi a kasar da jama'a kaga manyan mutane malam masu mutunci wai suna kallon gidan badamasi oh Allah ka sauwaye duk an iya bin waɗannan abubuwan wai amma salatin annabi ne yanzu wani zai ce kai ma na abin da wahala eh wannan bambance bambance ya za a yi mutum ya warware su in mala'ika ya fara warware ka da bulala za ka san yadda za ka warware su Allah suwa za ka yi ka koya yadda kake shiga da fita kana neman duniyarka ka tsaya yanzu wani idan aka zo harkar lissafin kuɗi ya san zai samu kuɗi tsayawa zai sai ya gane bambancin kaza da kaza haka ne ko ba haka ba kaza nawa ne zai warware kaza kaza kuma in aka yi kaza ya za a yi a samu kaza duk zai warware amma salatin annabi ne ba zai iya warwarewa ba Allah ya kiyaye saboda haka wallahi mu je mu koye su mu iya su gwargwadon iyawa abinda muke faɗa shi ne abinda muke faɗa shi ne wallahi in ka ji ba zai yiwu ka iya su duka ba koyi wasu bangare daga ciki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko da yake fa a addini ne zaka ji ana ja wannan aya sai ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma idan harkar duniya ne a wannan kan kowace hayaniya zai iya nema amma a addini nan ne zai jawo mana aya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha hadda wata kalkala sugura da kubura Allah ya kawo mana sauki wallahi to wannan shine saboda haka an ji wannan salatai kamar yadda muka yi alkawari cewa haka suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to akwai maganganu guda biyu kamar yadda na faɗa magana ta farko da nake so yi mana ita ita ce waɗannan salatai mun ji cewa babu kalmar sayyidina a cikinsu to bari mu ji maganar da imamu alqadi iyad ya faɗa a cikin ashifa fi tahari li tahqiqi huquq الحقوق لتعريف حقوق المصطفى ما أنا الباني قام قال يتي وقد أقد القاضي إياد بابا القاضي إياد saboda a ƙasar nan jama'a saboda tsabar jahilci da kuma tsabar yadda mutane suka yi wa littafin ashifa wata irin karkatacciyar fahimta mutum idan ya tashi ɗaukar littafin yake kawai tsoma shi a randa sai ya yi sati biyu duk littafin ya riddige sai ya zo ya ɗauki moɗa kawai duk kullum da safe sai ɗebi kowa kofi da ya sha da rana ya ɗebi kofi da da daddare kana taɓa shi akan sama zala ya ce kai kalle na nan ni har littafin a shi fasan da na shanye shi gaba ɗaya tsabar san manzan Allah eh a shafa eh a shafa eh sai a jika yau a karanta wa mutum a shafa kaga ba zai yadda a karanta min ba wai idan mutum ba shi da lafiya sai a ce a karanta masa a shafa zai wasake in kuwa har aka karanta baka wasake ba to za ka gangara lahira ka gani ba zai yadda a karanta min ba ina fata an fahimta to saboda haka da na san za mu wannan magana da na zo da littafin sai mu buɗe babin mu ji meye malam albani yake faɗa dangane da gurin sai mu karanta sai mu ji shin abin da malam albani ya faɗa a cikin littafin ashafa ƙarya yawa mai ashafa ko da gaske ne to ga hinan malam ya ce wa kada a kada alƙadi iyad baban alƙadi iyad ya ƙulla babi fi sifati salati ala nabi wanda babin ya masa mababi da taken cewa babin da ke magana akan yadda an ake wa annabi salati fi kitabihi ashifa a cikin littafinsa mai suna ashifa wa naqala fihi ahadithan a asaran ya kawo asarai wato maganganun sahabbai marfu'a kuma wanda suka kai su suka ainihin wato danganta zuwa ga annabi an jama'atin min sahaba daga gurin da yawa daga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai yace laysa shay'un minha an ahadin min sahabati wa ghairihim lafzu sayyidina duk a cikin sahabban nan da ya kawo ruwayoyinsu da tabi'an nan da ya kawo ruwayoyinsu da yadda suke rawaito salatai har aka gama gaba ɗaya babu lafazin sayyidina a ciki gaba ɗaya to masu yin salatin annabi da lafazin sayyidina muna bin su bahi he sun kawo mana ina suka samu in za ka je ka koyi sunna ka je ka koyi sunna kawai in za ka koyi ya annabi ya karantar da abubuwa ka je ka koya amma lafazin sayyidina bai tabbata a cikin salatin annabi muhammadu ba kuma duk wanda ya shi ya yi bid'a in ka je karka tare faɗan ka ce Adamu Muhammadu ne ya faɗa a masallacin miyatti da haka ka je ka same shi ni ɗalibin shi ne ni ba ruwana ka je ka same shi duk wanda ya tare ka da rigimar ka ce a kai ba rigimar ba taka ba ce ta ado ce ado ne ya faɗa an wallahi ma da abin sai a hankali an gane magana da kyau ko to wannan kenan to akwai wata magana kuma akwai wani wani malami wanda malami ne na bid'a wanda malam albani ya masa raddi mai yawa a cikin wannan littafi ya masa fata-fata shi kuma maganar da ya kawo shi ne ya kawo cewa a ainihin wato cire kalmar ali a cikin salatin annabi wanda kuma wannan kalma ta ali mun ji ta tabbata a duk ruwayoyin nan aiko mana albani bai raga mishi ba san da ya mar rugu-rugu amma wallahi babu lokacin da za mu karanta wannan raddin saboda raddi ne ya kai kusan shafe hudu sai abu na gaba wanda hima ba lokacin da za mu karanta shi zan yi ishara ne zuwa gare shi kawai shine bayani dangane da fa'idojin da ke cikin yin salati ga annabi muhammadu jama'a fa'idoji ne masu yawa wanda wallahi ba za su karantu a yanzu ba amma duk wanda yake so ya ji waɗannan bayanai ya je ya duba wannan littafi na a sifatu sala tun daga shafi na ɗari da saba'in da hudu har shafi na ɗari da saba'in da biyar an gane ko har zuwa shafi na ɗari da saba'in da shida saba'in da bakwai saba'in da takwas an gane har zuwa saba'in da tara in Allah da zai ji bayani filla-filla dangane da fawa'id da alkhairai da da ke cikin yin salati ga annabi Muhammad amma abin da zan yi ishara kaɗai zuwa gare shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashar wanda ya man salati kwaya ɗaya Allah zai masa nawa zai masa goma waɗannan salatai ana so mutum ya dinga yin su ko dai a sallah din ko ba a sallah ba sannan malamai suka ce in dai salati ne za ka yi to labudda an ya kuna ibrahimiyyar ana so ya zama menene salati ibrahimi to sai dai akwai allahumma salli ala muhammadin wa sallim shi ma ya tabbata amma shi ana yin sa a lokacin me shigowa masallaci allah ya maka albarka an gane ko wannan ya tabbata karanta littafin sahihul kalimut tayyib karanta littafin ainihin wato hisnul muslim zaka samu wani bayani wanda yake makamancin wannan amma in dai an ce ayi wa annabi salati ne to wanne zaka yi shine ɗaya daga cikin waɗannan sigogin salati ibrahimi labudda an yakuna ibrahimiyya sannan kar mu manta Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alqur'ani yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sai yace ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ainihin wato salati ya ku masu ainihin wato imani to ku yi ainihin wato salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane maganar da kyau ko akwai wani babban malami ana ce masa al'allama siddiq hassan khan a cikin littafinsa a yana ainihin wato kawo cewa ana buƙatar yin salati ga annabi da kuma yawaita shi a cikin rayuwar musulmi ka yi ƙoƙari a kowanne yini aƙalla kar ka gaza salati ga annabi guda goma aƙalla ka ɗauki wanda aka saba ɗin ka yi in ba za ka samu in kana da kokari ka yi kokari ko kaset din nan ka je ka biyan su bayan an gama ka sa a tura maka a wayarka ka je ka bibiyi maganganun da muka yi da yadda muka yi maimaita salatan kari kana yi kana stopin kuke haddace waƙoƙin hausa na banza da wofi ma mutum ka ga ya sa waƙoƙi a wayar sa malam ya ta ji har sai ya haddace ko ba a yi to dan me yasa ba za ka je ka sa karatu ka saurara har sai ka ji ka haddace me aka faɗa ba saboda haka ka je ka saka ka iya nau'i biyu ko uku sannan ka koya ka dinga yi a lokacin sallah da lokacin da ba na sallah ba ya zamanto a kowanne yini akalla za ka yi salatin annabi guda goma kamar yadda annabi ya ce wanda ya min ɗaya Allah zai masa goma wanda ya goma Allah zai masa ɗari wanda ya ɗari Allah zai masa dubu wanda ya dubu Allah zai masa miliyan ina fata ana fahimtar magana to wannan kaɗai ya ishe mu mu gane cewa salati ga annabi abu ne wanda yake mai ainihin wato muhimmanci shi yasa ma ma wasu malamai suke ganin mutumin da bi ya sallah bai yi salatin annabi ba bahi da sallah saboda sun ɗauki yin salati ga annabi a cikin sallah wajibi ne dole ne dole ne kuma wannan maganar fa wallahi tana da ƙarfi a gurin malaman sunna kusan za ka iya cewa mafi yawancin malamai sun tafi a kanta to yanzu kaga tabbayar da zaka yi wa kanka yanzu in ya tabbata kai yanzu baka yi wa annabi salati a sallarka da Allah ina matsayin sallarka ni dai ba ruwana na karanto abin da malamai suka ce ko yawwa kawai ka yi kokari ka gyara ka yi kokari kuma ka iya ba wani abun wahala a ciki ba wani abun kai ruwa rana kawai sai idan kai ne baka mai da hankali ba neman tuwanka da zirga-zirgar ka ta yau da gobe da hada-hadar ka ta yau da gobe ta hana ka koyar sunnar manzon Allah to shikenan sai ka je ka ji da buga-buga buga-buga dai ba za ta kare ba har ranar da mala'ika zai buge ka wallahi ka tafi lahira Allah kana ta buge-buge har kai ma a buge ka ka tafi lahira saboda haka mutane mu ji tsoron Allah wallahi mu takaita al'amuran mu mu tsaya mu koyi addinin Allah abinda Allah ya dora mana mu koya mu koya wanda ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarmu da tunaninmu babu Allah ba zai kama mu da shi ba Allah ba zai kama mu da shi ba amma kai kenan kullum a daskare ba abin da ya dame ka da addini ba abu karatun ma idan an zo wasan banzan ka kake yi kaga mutum an zo ana karatu wai su ne kaza su ne yan kwamiti su ne kaza ba ruwansa da tsayawa ya fahimci karatun wallahi za ka yi wa kanka asara ka ka sa wani girman kan banza a ranka baka tsaya ka koyi sunnar manzon Allah ba ya an taba ka ce kai ne shugaban kwamiti an taba ka ce kai ne shugaban social media an taba ka ce kai ne mai daukar hoto wallahi ku yi hakuri ina faɗa mana gaskiya ne wallahi za ka gama duk wannan hidimar wallahi baka tsaya ka koyi wannan abun ba ka je lahira Allah ya ta tambayar ka me ya amfaninsa kuna gani yanzu ga ɗalibai nan masu kokari akwai waɗanda nake hange kowanne kullum za su zo su ba su iya littafi ba amma zuwa da ɗan jotarsu da ɗan biransu ana faɗa suna hau rubutawa da hausar boko su je su koya wallahi tallahi akwai kusan mutum uku wanda zan iya kama sunansu a nan sun sha sai mun tahi daga karatu su buga mun waya su ce malam gurin kaza din da ka faɗa me ye ne ma da ka san ba iya larabcin ba mana na rubuta da hausar boko ne amma abun na ga kaman bai zauna ba da Allah malam me ne sai in gaya musu abin yana mun daɗi yana burge ni amma wai kai kawai kai kai musul musul kai dai kawai ka zo ka zauna a gama ka tashi ba abin da ya dame ka da bincikar me ake karantawa menene ya dace me ya kamata ka koya wallahi muna yi wa kanmu asara Allah ina gaya mana da kyau wallahi muna yi wa kanmu asara bari mu faɗa muku na rantse muku da Allah hatta ni da nake muku wannan karatun ba karamin karuwa nake da karatun ba wallahi saboda wani binciken a dalilin zan zo in karanta muku ne ma sai in je in binciko dan kan na zo na karantar da abin da ba daidai ba a haka sai in ji na karu na ilimantu na san abubuwa da yawan da bai da da can ban san su ba saboda haka ni kaina ina jin fa'idar karatun wallahi tallahi ya fi shekara goma ya fi shekara goma ban taɓa yin ta'alim aka kwana ban saurari ta'alim ɗin akalla sau biyu ba bayan na gama zan je in kunna sai na je tun daga farko sai har ƙarfe sannan in sake tun ana ɗauka da rediyo haka zan je in sake kunnawa in ƙara saurara inda na ji na yi kuskure wata ran sai dai ku zo ku ji na ce a kaset ɗina na kaza na yi kuskure kaza don haka na goge wannan kuskuren in baka saurara za a gane kana kuskure ne mutum ya zo ya tambaya hena ce ba ku saurari malam Ja'far ku tabbatar cewa sauraron karatu yana da muhimmanci malam Ja'far yanzu idan ka ji karatunsa ka rubuta mar tambaya sai ya ce la la la wallahi ba haka na faɗa ba kwamfuta ce shi in ba saurara yake ba zai iya gano cewa abin da ka faɗa ba haka yace ba to malamai su da kansu ba su tsaya suka shanta ke suka kwanta ba sai kai da ake karantawa ne za ka kwanta ba za ka je ka koya ba ba za ka je ka tsaya ka ilimantawa ka koyi wani abu ba wallahi ina mana nasiha da mu ji tsoron Allah kar ka rudu kanka wai kai kaza ne wai kai kana cikin yan kaza wai kai wallahi ka tsaya ka koyi addini yasa wasu na burge ni sai su gama yanzu ga Abdullahi Anka Abdullahi Ankan nan sai a gama ya gama shirya komai ya gama sai ya zuru dauke littafi sai ya bude kuma sai yana kalla ana karantawa haka ake so amma wai kai wai kai ne shugaban kaza kai ne mai daukar kaza kai ne mai daukar ba abin da ya dame ka Allah ya sa mu gyara Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiqi wassalamu